الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana yammaci na goma ga watan rabi'u thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 25 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 103 ko a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda malam yake cewa wajibi ne akan musulmi ya kame bakinsa game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai na ɗan fitintunu da kuma rigingimu kada ya shiga ciki kar kuma ya ambaci wani abu ko ya ambaci wani daga cikinsu sai idan uzuri zai bashi da kuma nemawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gafara da kuma sanin cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mujtahidai ne ma'ana kokari suka yi tayi wajen yin abin da yake shine daidai wanda ya dace da gaskiya a cikin su yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya kuma suna da falala mai tarin yawa da girman da ta wato wannan falalar tasu da matsayinsu shi kadai ya isa ya lullube irin kurakurai da aka samu ɗaiɗaiku daga gare su domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadithi Allah ta'ala ya kalli sahabbai yan badar ya ce ku yi duk abin da kuka ga dama na riga na gafarta muku kaga kenan an riga an gafarta musu a kowane irin hali an riga musu gafara da haka gafara ta tabbata ga wanda ya dace daga cikinsu da kuma wanda ya kuskure sai dai wanda ya kuskure yana da lada guda kuma wanda ya kuskuren ba ya yi kuskure ba ne da niyya inna ma kawai ya yi kuskure ne ta hanyar ijtihadi kuma sai ya samu ainihin wato kuskure da haka wajibi ne akan kowane musulmi kada ya shiga cikin abin da ya faru na rigingimu tsakanin sahabbai har abada kada kuma ya jingina kuskure ga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ya nema musu uzuri kuma ya nema musu gafara kuma ya ci gaba da nema musu rahamar Allah madaukakin sarki ya kasance daga waɗanda Allah ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to sadan mun karanta gaba ta 122 inda mala yake cewa bai halatta malum ri'in muslim wato dukiyar mutum musulmi ba ta halatta illa bi ɗibatin min nafsi sai idan da daɗin ransa ya ɗauka ya baka ko kasuwanci kuka yi ka ɗora masa riba ko kuma kyauta ya baka ko sadaka ko wani abu mai kama da haka idan kuma ya zamto mutum yana da dukiya ta haram a tattare da shi to wannan dukiya ta haram tana nan a wuyansa har sai ranar da ya yi takhallusi ya rabu da ita da aka bai halatta wani ya san wannan dukiya ta haramun ce shi ma ya je ɗiba a cikin wannan dukiya ya ce ai shi ma wancan ɗin ba tasa ba ce akwai yiwuwar shi wanda ya ɗauki dukiyar ko ya sace ta ya tuba daga baya kaga abin da kai kuma ka ɗauka a cikin wannan dukiyar kai ma yana nan a kanka domin haƙƙi ne wanda shi ma ba nasa bane ka karɓa to a ƙarƙashin wannan mun yi dogon bayani wanda ainihin wato muka karanta sharhi da Sheikh Fauzanul Fauzan yayi cewa wato girmama alfarmar musulmi da kare jinanan musulmi da dukiyoyinsu da kare mutuncinsu wannan wajibi ne domin duk wanda ya musulunta to ya riga ya tsare jininsa ya tsare dukiyarsa ya tsare mutuncinsa baya halatta wani musulmi ya masa ta'addanci a dukiyarsa ko ya masa ta'addanci a ransa ko ya masa ta'addanci a mutuncinsa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullul muslim alal muslim haramun damu wa malu wa irdu an fahimta ko yake cewa wato haramun ne musulmi ya zubda jinin dan uwansa musulmi ko kuma ya ci dukiyarsa ko kuma ya ci mutuncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa ta hajjin bankwana yayi makamancin irin wannan ainihin wato magana inda yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha to wannan di yana daga ciki sannan mun karanta wa anna ma wa, wa amma an yu'khadha minhu qahran amma ya kwaci dukiyar dan uwansa musulmi da karfi bi ghairi ɗibi nafsin ba tare da daɗin rai ba ta hanyar ƙwace ko sata ko ha'inci to wannan haramun ne kamar yadda zub da jininsa haramun ne kamar yadda cin mutuncinsa haramun ne Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil da kuma faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil har zuwa ƙarshe to duk wannan mun riga mun tattauna akan wannan har ma mun shiga gaba ta gaba gaba ta 123 inda malai yake cewa wal makasibu ma ba ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaq sana'a da neman na kai wannan dukkan wata sana'a da wani kasuwanci da ingancinsa ya bayyana a gare ka a iya iliminka da tambayar malamai da kai an gaya ma wannan kasuwancin bai da matsala wannan ainihin sana'ar ba ta da damuwa to wannan sana'a halattacciya ce da haka asali kowace irin sana'a da kowane irin ainihin kasuwanci za ka iya yi illa ma zahara fasaduhu sai fa kasuwancin da gurɓatarsa ta bayyana sai sana'ar da gurɓatarta ta bayyana to idan kana cikin yin sana'a sai kuma daga baya sai gurɓatar sana'a ta bayyana gare ka ma'ana sai daga baya ka gane wannan sana'ar da kake yi gurɓatacciya ce haramtacciya ce kuma gashi kana yi kana ci da kanka da iyalanka ila ma ainihin da wasu da suke ka ko kuma kana yin kasuwanci sai daga baya sai ka fahimci cewa wannan kasuwancin ya haramta a musulunci kuma ga dukiya ka tara ga kuma nauyin iyali kana ciyar da su to a nan sai mala yake cewa wa in kana fasidan ko da yake sana'ar batacciya ce ko da yake kasuwancin gurbatacce ne amma duk da haka ya akhuzu min al-fasad daga wannan gurbatacciyar dukiyar da ya samu zai ɗebi mamsakata nafsihi gwargwadon abin da zai rike kansa da shi yanzu ya gano cewa sana'ar da yake haramtacciya ce ko kuɗin da ya tara na haramun ne to yanzu kuma yana so ya takallusi daga wannan dukiya to ba kawai takallusi zai ya kubuta daga dukiyar duka ba sai ya kokarin ɗiban gwargwadon abin da zai rike shi in yana da nauyin iyali gwargwadon abin da zai rike shi ya rike iyalinsa an fahimta ko yawa wannan shine yanda wato maqasid shari'a suke tafiya akai kada mutum ya ce a turukul makasib a to tunda an ce wannan sana'ar da nake ba mai kyau bace bari in daina yin sana'ar gaba daya in kone kayayyakin sana'ar ko in zubar da su in daina yi ko kuma tunda an ce kasuwancin haramun ne bari lalata dukiyar in ya so na dinga karɓar sadaka a hannun mutane na dinga zuwa ina kai koke na wajen mutane to shine sai nan malam Imamul Barbahari yake cewa baya halatta mutum ya ce bari ya bar sana'ar da yake ko kasuwancin wa akhudhu ma a'tuni sai in dinga karɓar abin da mutane za su dinga bani na sadaka ko tallafi yace sahabban annabi ba su yi haka ba malamai ba su yi haka ba har zuwa wannan zamani na shi ibn abi zamanin balma ya kawo mana maganar abdullahi a sayyidina umar da yake cewa kasbun fihi ba'du daniya wato sana'ar da akwai wani nau'i na kaskanci a cikinta khairun tafi alheri min alhajati ila nas sama da ainihin wato bukata a wajen mutane ko roƙon mutane to wannan shine gabar da muka tsaya ko duk da cewa akwai wata yar matsala da ta taso a gabar karatun amma na ga kaman dan uwa bai karaso ba ban sani ba ko zai zo daga baya bari mu jinkirta ta dan ya zamto ila mu tattauna ta yana nan insha Allah so qala al muallif rahimahullah قوله والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق الشيخ فوزان الفوزان زي يفشن بكي da sharhin wannan mas'ala sai ke cewa wal makasibu sana'o'i ma bana laka sihatuhu duk sana'ar da ingancin ta ya bayyana gare ka fa huwa mutlaqun to sakakkiyar sana'a ce ka je ka yi ta wato kanka wato gaba gadi kai tsaye qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdi wannan hadisi ne na an-nu'man bin bashir wanda muna ta karanta shi a cikin arba'un an-nawawi to ayi tafiya to za mu yi karatun kila ya ji a abin nan insha Allah innal halala bayyinun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle halal bayyinun a bayyana take wa innal harama bayyinun kuma haƙiƙa wato haram ita ma a bayyana take halal ba wata boyayyar aba bace haram ba boyayya bace shari'ar musulunci ta yi bayani daki-daki game da abin da yake na halal da kuma abin da yake na haram wa bainahuma umurun mushtabihatun sai dai a tsakaninsu akwai wasu al'amura masu ɗan rikirkitarwa wanda suke kama da halal suke kama da haram wato wani lokaci ana cikin tafiya sai mutum ya ci karo da wata matsala ko kuma wata sana'ar sana'ar da yake sai ya ci karo da wani irin kasuwanci wanda yayi kama da halal in ya kalle shi ta nan yayi kama da haram kuma in ya kalle shi ta can to kuma irin wannan mushtabihat al'amura masu ɗan rikirkitarwar la ya alamuhun na kathiru minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin mutane ba su san su ba kenan yan kaɗan ne a cikin mutane suka san shubuha amma galibin mutane ba su san shubuha ba abinda mutane suka fi wayewa da shi shine halal zalla abinda mutane suka fi sani shine haram zalla in haram ce zalla za ka ga da yawa mutane sun san haram in halal ce da yawa mutane sun san halal to menene yake dan ba mutane iskali shubuha ita kuma shubuha abin da yasa take da wahalarwa rikida take sai ga in ka kalle ta tanan tayi kama da halal in ka kalle ta can tayi kama da haram to shi yasa sai waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi da zuzzurfan nazari suke iya gano a inda za su ajiye wannan shubuha din shin halal ne ko haram ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ittaqa shubuhat faqad istabara al dini duk wanda ya kiyayi wannan shubha din to ya kubuta ya kubuta da addinin sa wa irdihi da mutuncin sa ma'ana in abu ya zama irin wannan to ka hakura da shi yafi yafi zama alkhairi in abu ka kasa gane halal ne ko haram sai ka hakura da shi dan yafi zama alkhairi fal halalul bayyin yu'khaz لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام فالحلال البين halal wato ƙarara yi okazu za ka yi riƙo da ita kawai in aka ce wannan ga ta halal ce ɓaro-ɓaro kama ta ka riƙe ta kawai ka ci gaba da mu'amala ka da ita li'annal asla fil mu'amalat domin asali a cikin mu'amala alhillu halacci kowane irin kasuwanci halal ne kowace irin sana'a asali halacce sai wadda shari'a ta ce haramun sai wadda shari'a ta ce banda ita kowane irin business za ka iya yi amma banda business ɗin da shari'a ta ce banda shi da haka kai in kana kasuwanci ko kana sana'a to kana kan asali ne domin asalin mu'amaloli an ɗora su ne akan ƙa'idar halacci illa ma ta bayyana annahu haramun sai fa kasuwancin da ya bayyana haramun ne sai sana'ar da ta bayyana haramun ce wa kadhalika haramu bayyin haka ita ma haram ita ma a bayyana take kamar yadda halal take a bayyane to ita ma haram haka qala ta'ala ubangiji ta'ala ce hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi Allah ta'ala ce hurrimat alaikumul maita an halat an haramta muku mushe yanzu wannan koda ba mai zurfin karatu ba ya san mushe haram saboda haram din a bayyane take ba wai sai an yi dogon karatu ba kowa in dai musulmi ne shi ya san mushe dabbar da ba a yanka ta ba ta shure ita kadai ta mutu ba a ci domin haram ce waddama waddamu kai da jini dabba a yanka ta jinin da zai kwarara daga jikinta ita ma duk wanda yake ba sai mai zuzzurfan karatu ba ya san an haramta shan jini irin wannan ko cinsa walhamul khinziri da naman alade duk wanda yake wato musulmi ne to ya san naman alade haram ne wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka yanka da sunan wani Allah wannan duk musulmi ya san wannan shi ma haram ne dabba ce ga ta rago ne ko sa ko kaza amma da aka tashi maimakon a yanka da sunan Allah sai aka yanka da sunan gunki ko da sunan wata halitta ko sunan wani Allah to kaga duk wayannan kaga haramun ne karara al-ma'ida aya ta uku wa kadhalika al-maisir haka ma caca wal qimar wal khamr da giya haza haramun wannan haramun ne a katsa'an babu wanda zai zo ya dinga shan giya ya ce ko kuma ya ga ana ta'amuli da giya ya ce wai bai san haramun ba ce caca ita ma duk wannan haramcin ta a bayyane yake bi nassil qur'an da nassin alqur'ani caca haramun ce giya haramun ce wa kadhalika tahrimu sariqati wal gasb haka haramcin sata da kwace wa akli amwalin nasu bil batil da cin dukiyoyin mutane ba akan gaskiya ba wannan duk kowa ya san cewa wannan haramun ne hadha haramun bayyin wannan haramun ne karara ka saci kudin jama'a wannan ai kaga haramun ne kowa ya sani kai kwaci kudin wato wato dukiyar jama'a wannan kaga kowa ya san haramun ne haka cin dukiya ba bisa gaskiya ba kamar ta hanyar albus ko ta hanyar damfara da sauransu wal mushtabihu alladhi la yudra hal huwa halalun am haramun to shi kuma almushtabihu wanda yake da wato da rikici wanda yake da wato rashin wato fitowa fili cikin kasuwanci ko cikin wata sana'a alladhi la yudra shine irin wanda an kasa gane hal huwa halalun shin halal ne au har am haramun ko haramun ne li ta'arudil adillati fihi saboda dalilan da suka yi magana a kansa sun ci karo fa haza yutawaqqafu fihi to wannan za a yi tsaya hatta ya tabayyana har sai ya bayyana bari mu bada misali mun sha bada wannan misalin a baya yanzu mutum ne dan farauta ne dan haka sai hango barewa ko wata dabba ta daji sai yake so karansa ya farauto masa to ya riga ya hori karen ya bashi training da haka da zai saki karen sai ya ce bismillah kamo ta sai ya aiki karen karen shi ma ya ga wannan barewa sai suka zuba kare na gudu barewa na gudu kaga dole da gudun kare da na barewa ba zai yi ya zama irin gudun shi dan farautar ba kaga sai dai ya bi su daga baya to da ya bi su daga baya sai je tarar da karan nasa da kuma wani karan da kuma ita barewar gata an kashe ta amma ya tarar da karnuka guda biyu a kanta suna nishi wani kare ne ya kashe ta a ciki karansa ne ya kashe ko karancan da bai san na ba ma guje ne na waye bai san mai shi ba ko kuma haɗin gwiwa aka yi na karnukan nan guda biyu suka kashe ta to yanzu kaga an samu yanzu idan ya tabbatar karansa ne ya kashe in ya ci ya ci mai halal in ya tabbatar karancan da ba a ambaci sunan Allah ba shine ya kashe in ya ci ya ci mai ya ci mushi to yanzu kuma gashi an yi kiki kaka da ya tarar da ita da rai ne ma sai ya dauko wuka ya karasa yanka sai ya zamanto shi ya yanka to ya tarar an kashe ta karansa ne ya kashe ko wancan karen ne ya kashe ko haduwa suka yi suka kashe wannan shi ake kira wannan barewar ta zama mutashabiha ta zama barewar shubuha asalin ta kaga halal ne an an kama a ci amma gashi yanda aka kama tan ya zama rikici an fahimta ko to anan sai malamai suka ce kawai sai ya ja karansa su tafi ba zai ci ba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace famanittaka shubuhati faqad istabara alidinihi wa irdi duk wanda ya kiyayi irin wannan shubuhar to zai tsira da mutuncinsa kuma zai kubuta da addininsa domin idan ya ci a to shi fa gaskiya tunda dai ga ga karansa har da karansa a ciki bari kawai ya dauka ya ci to wanda yake kokarin cin shubuha to koda wata ran ya ci halal sai aka yi katari a shekaran nasa ne yanka duk da dai bai samu clarification ba cewa karansa ne ko ba karansa ba ne amma dai ya kama ya ci a haka sai aka yi sa'a karansa ne ya ci to kaga in yana irin wannan wata rana zai ci abin da ba karan nasa ne ya kama ba shi sa aka ce in an samu irin wannan kawai mutum ya haƙura bari mu sake ba da wani misali kana sai da goro makocinka shi ma yana sai da goro sai kuka shimfiɗa tamfal sai ya zazzage buhun goronsa a nan sai kai ma ka zazzage naka a gefe kuna ta siyarwa sai aka yi kiran sallah sai kuka yi alwala kuka tafi masallaci bayan kun je masallaci kun dawo sai aka samu wasu goruka a tsakiya nawaye a tsakiyar ba a naka ba ba a nasa ba tsakiya tsakanin naka da nasa sai ga wasu goruka nawaye za ka iya ɗauka ka haɗe da naka ya zama naka ne kaga ka ci halal za ka iya tattarewa ka haɗa da naka ya zama ba naka ba ne nasa ne kaga ka ci haram zai iya yiwa wasu naka ne suka gangaro suka haɗe da nasa to yanzu rashin gane nawaye wannan wannan goron ya zama na shubuha an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba da wani misalin kai dan farauta ne sai ka ga wata dabbar farauta ba kare ka aika ba sai ka taɓe kibiyar ka kawai sai kai bismillah sai ka saki kana da yaƙini ka same ta da aka sai ka bi ta daga baya kana zuwa sai ka same ta a kwance amma kibiyoyi ne guda biyu da taka da ta wani baka san ko ta waye ba harbin taka ne ya kashe ta ko harbin wancan wanda baka san waye ya harbo ba shine ya kashe ta to yanzu a nan shi ma sai dai ka janye ka zara kibiya ka ka mayar cikin kwari ka baka tafiya ka haka ci ba saboda baka sani ba kibiyar ka ce ta kashe ko kibiyar wanin ka ce ta kashe yana da bambanci da da ka harba ka same ta da ka bi ta sai ka tarar da kibiyar ka ce kawai a jikinta kuma ta mutu wace kibiya ce ta kashe ta taka ce kaga ka cika ci halal kaga alhalal bayyinun yanzu kaga anan alhalal bayyinun me yasa ta zama bayyin saboda kibiyar ka ce kadai amma da kaje sai ka tarar da kibiyar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bada wani misali da ka harbe ta da kibiyar ka same ta da ta gudu da kibiyar taka kawai da ka bita daga baya sai ka je ka tarar ta fada ruwa kuma ta mutu hatta ta so sama ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka ci ba me yasa baka sani ba kibiyar ka ce ta kashe ta ko fadawa ruwan da ta yi ne ruwa ya kashe ta to wannan ita ma ta zama ta shubuha kun gane wannan misalin shi yasa a ƙarshen hadithin Nu'man bin Bashir wannan innal halala bayyinun sai annabi yace wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram duk wanda yake fadawa cikin shubuha ga abin shubuha ne amma ya afka ciki to sai ya fada cikin haram wata rana sai annabi ya ce dan ka gane kan ra'iyar a haulal hima kamar mai kiwo ne da ya saki dabbobinsa kusa da gonan mutane kai ka san wata rana sai sun shiga cikin gonan mutane sun ci to wanda yake sakin wato wanda yake cin shubha to kamar yana kiwo ne a gefen haram da haka wata rana za ta iya zai iya sakin hanya ya fada cikin haram to shi yasa sai mutum yayi nesa da inda shubha take an fahimta to shi sa sai malai yake ta idan abu ya zama shubuha to ya za ka yi kawai sai ka tsaya cak har sai ka gano sai ya bayyana a gare ka halal ne ko haram هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتجي قاعدة من زن الله صلى الله عليه وسلم يأجي وهي قاعدة مبنية وتبينة واضحة wa hiya qa'idatun bayyinatun wadiha kuma qa'ida ce bayyananniya qarara wa hadha ma'ana qaulil muallif kuma wannan shine ma'anar maganar Imam al-Barbahari huna anan da yace illa ma zahara fasaduhu in dai kana kasuwanci kai ta yin kayanka sai ran da kasuwancin ya bayyana haramun ne sai ka daina in kana yin wata sana'a asalin kowace mu'amala kowace sana'a halacce sai wadda shari'a ta ce haramun ce to kai baka san shari'a ta haramta ba sai kake ta yin kayarka ran nan kawai sai ana karatu sai ka jance ai sana'a irin wadda kake yi haramun ce to daga rana shine sai ka daina ina ba ta gane wayin kana fasidan to idan ka gano ɓatacciya ce wannan sana'ar sai mala yace a khuzu min al-fasadi mamsakata nafsihi to daga wannan gurbatacciyar dukiyar da ba zai watsar da ita duka ko ya sadaukar da ita duka ba sai ya dauki gwargwadon abin da zai rike kansa da shi hadhihi mas'alatu darura wannan mas'ala ce ta larura ya kai shekara biyar goma har yayi iyali yana ta sana'a kawai sai daga baya ya bayyana cewa wannan sana'ar da yake yi haramtacciya ce ko wannan kasuwancin da yake haramtacce ne kuma ga jari ya riga ya tara to yanzu sai ya ɗebi gwargwadon jari idan yana da miliyan ashirin sai ya zama jarin miliyan goma zai ishe shi to sai ya dawo da dukiyarsa miliyan goma nan sai ya ci gaba da juyawa kaga ba zai duk da cewa ga da yanda ya tara ta ɗin to amma zai riƙe gwargwadon abin da zai ishe shi da shi da iyalinsa saboda shari'a ta ɗauki wannan ababin larura hadhihi mas'alatu darura idza khafa al-insanu ala nafsihi al-hadak kamar mutum ne yana tsoron zai halaka in lam ya'kul in bai ci abinci ba yana jin matsananciyar yunwa kuma yana ganin zai iya mutuwa in bai ci abinci ba fa innahu ya'kulu mimma indahu ma yubqi alaihi hayatu ko hayatuhu fa innahu ya'kulu mimma indahu to zai ci abin da ke wajensa ma yubki alayhi hayatahu gwargwadon abin da zai rike masa rayuwarsa walau kana min mali gairihi ko da ba dukiyarsa ba ce dukiyar waninsa ce yanzu kaga dukiya ce ba tasa ba amma gashi ya cika ya shiga halin larura kuma larurar yana neman ya rasa ransa to ga kuma dukiya ba ta sabace sai ya ɗebi gwargwadon abin da zai sabin ɗin rayuwarsa da shi ma'ana zai tserar da rayuwarsa sai ya ci walau kana hadhal malu haraman ko da wannan dukiyar ta haramun ce shine karatun da muka yi ta tattauna a wancan satin ko ko da dukiyar ta haramun ce to a daidai wannan gaba bari mu dan koma wancan mas'alar tamu game da mutumin da ya sata an fahimta ko ko yayi kwace bayan ya yi sata ko ya yi kwace sai kuma ya yi ta jujjuya kudin daga baya sai Allah ya kawo masa shari'a kuma sai yake so ya yi ƙoƙarin mayar da kudin da ya sata ko ya kwata amma fa naira miliyan goma ya sata ko a cikin kudin gwamnati ko kuma cikin kudin wani, mutum ko fashi da makami ko wani mai kama da haka amma fa ya yi kasuwanci kudin nan sun koma miliyan ashirin to a satin da ya wuce sai muka ce zai raba ya ɗauki wani kaso ya riƙe wani kasan kuma sai ya haɗa wa shi misali idan miliyan yanzu kaga kuɗin sun koma miliyan ashirin yanzu kaga an samu kamar ainihin wato to an samu riban miliyan goma ko to tun da an samu ribar miliyan goma sai muka ce ya raba ta sai ya dawo mai asalin kudin miliyan goma sha biyar shi sai ya rike miliyan biyar domin shi ya juya kudin to dan uwa dai muka yi ta tattaunawa da shi dai ya ce bai fahimci yadda kudin da aka sata zai zama halal shi yana ganin wannan riba ba tasa ba ce to na koma gaskiya na sake bibiyar matsalar sosai sosai don sake tabbatar da mai malamai suka faɗa akan mutumin da ya saci kuɗi ko ya kwata ko ya karɓi cin hanci da rashawa a hannun mutane kuma yi wannan kuɗin ya zo ya jujjuya shi har kuɗin ya hawa hawa a rana ana nan akwan a tashi sai Allah ya kawo masa shiriya sai yake so ya tuba wannan asalin kuɗin na cin hanci da ya karɓa ko kuma asalin kuɗin da ya sata ko ya kwata wannan ƙaunar wahidan ba nasa bane zai mayar masu shi to inda muke tattaunawar shine wannan ribar da aka samu da kudin haram ya saci kudi kuma ya yi investing ya sanya ya sanya su a kasuwa ko ya yi siye siye ya sai kaza ya sai ya har kudi sun hauhawa don ka koma imamun nawawi a cikin sharhul muhaddab al-majmu' sharhul muhaddab mujalladi na tara shafi na 428 a ƙarƙashin matsalar man warisa malan walam ya'lam min aina kasabahu muwarithahu wato mutum ne ya gaji kuɗi amma bai san wanda ya gaji kuɗin a wajensa ta ina ya samu kuɗin ba to a ƙarƙashin nan imamun nawawi ya yi dogon bayani ya kawo maganganun malamai kuma ya kawo magana da na faɗa cewa in an samu irin wannan to ribar za a raba ta ne tsakanin shi wanda ya saci kuɗin ko ya kwata da shi asalin mai kuɗin arribuhun nashi min almalil haram asalin matsala shine kuɗi ne ya hawa aka samu riba amma asalin dukiyar ta haram ce ko ta sata ko ta kwace ko ta cin hanci da rashawa sai mutum ya jujjuya wannan kudin aka samu riba wannan shine ra'ayin shekul islam kamar yadda a cikin alfatawa ya faɗi haka a wurare daban-daban akwai ƙaulin da suka ce ita wannan ribar ya tiba'u liljuhudil mabzul lali ra'asil mal akwai malaman da suka ce gaba ɗaya miliyan goma zai mayar miliyan goma tasa ce akwai malaman da suka ce ba ma wani magana 50-50 raba riba abinda aka samu din ya saci miliyan goma kuma sai je juya kudin suka koma miliyan ashirin ran nan sai ya tuba yake so kuma ya kubuta daga haƙƙin mai wanda ya saci kudinsa miliyan goma sai ya sata miliyan goma zai damar da ita wannan kudin da ya hauhawa na riba shi ya sha wahala ya juya wannan kudin da haka riba ta sace lalira asil mal sun ce ba na asalin mai kudin ba ne da daga nan ne suka ce ya kunin ribuhun nashi ministi simaril malil haram lil gasib a ƙarƙashin haka suka ce da aka dukiyar da aka samu riba da ita kuma asalinta ta sata ce ko ta ƙwace to wannan ribar da aka samu ta wanda ya yi ƙwacen ce ko wanda ya yi sata me yasa suka ce wa alaihi zamanul malil maghsubu li sahibi domin inda dukiyar salwanta ta yi to ko da yanzu da yake so ya tuba to wannan miliyan goma tana nan a wuyarsa kaga ka'idar musulunci ta alkharaju bil daman wannan shine ra'ayin malikiya wannan shine ra'ayin shafi'iyya shine ra'ayin da shekul islam ibnu taymiya ya zaba amma shekul islam yana da wata magana yace anna hadha rib akwai kaulin da yace wannan ribar yukuta samu za a raba ta ne bainal gasib wal magasub min tsakanin wanda ya kwaci kudin ko ya sata da kuma wanda aka kwatan masa ko aka saci kudin li'annahu hasala bi mali hadha wa amila hadha abu biyu ne shi abinda yasa za su raba ya samu riban ne da dukiyar wannan an gane ko sannan shi kuma aikin da aka yi wajen juya dukiyar shi kuma shi ya yi da aka sai aka ce kaman mudaraba kenan suka yi da aka in an tashi za a raba riban ne gida biyu shi ya ɗauki rabi ya mayar wa mai asalin kuɗin asalin kuɗinsa da kuma riba a ƙarƙashin haka suka ce fala yuktassu ahadihima birribihi ɗaya daga cikinsu ba shi kaɗai ba ne zai keɓanta da ribar ma'ana ya ɗauki ribar shi shi kaɗai bal yuj alur ribuhu bainahuma za a raba ribar ne tsakaninsu kamar fatawar da na bayar kenan sannan a shek bin baz shi ma an masa tambaya a wani program ɗinsa nurun ala darb hukuncin dukiyar da ta haɓaka amma asalinta na haram ne asalin dukiyar na haram ne to yake cewa tambayar da aka yi masa rajulun mutum ne iktasaba wato mablaga mi'ata junaihin sudani an ɗariƙin rishwa wannan shi tambayar da aka yi bin bas game da kuɗin cin hanci da rashawa kaga shi ma haƙƙin wani ne aka karɓa to sai yake cewa wannan kuɗin mutum ne ya karɓi kamar dala ɗari a hannun wani cin hanci da rashawa wannan dala ɗarin sai ya zo ya ci gaba da juya ta ya dinga kasuwanci da ita wannan ribar da aka samu halalun halil arbahul muhakkaka halal shin ribar da aka samu a ƙarƙashin wannan kuɗin rashawa ɗin halal ne wa iza taba idan wanda ya karɓi cin hanci da rashawar ya tuba ma za yi falu ya za a yi kenan aljawab amsa sai ce iza taba in ya tuba yakfihi insha Allah tuban da ya isar masa insha Allah domin babban abin da musulunci ke bukata shine mutum yana aikata laifi ya tuba tuban ba karamin jarumta bane ma da ya tuba sannan zai fitar da wannan ainihin wato dala ɗari da ya karɓa na cin ta hanyar cin hanci da rashawa zai fitar da su sannan kuma ya mayar da su ga wanda ya karɓa in ya san shi wasu suka ce in kuma bai san shi ba ya ba magadansa in kuma bai sani ba ya sadaukan masa Allah ya kai ladan zuwa gare shi amma ribar da aka samu daga wannan aikin da siye da siyarwarsa to fahuwa fahiya maluhu fi ahadi qaulai al ulama a ɗaya daga cikin zantutukan malamai ribar da aka samu ta sace shi wancan kawai cin hanci da rashawa aka karba wato cin hanci aka karba wajensu an maimar da kudin da aka karba na cin hanci da aka ribar da aka samu shi ita kuma wanda ya juya kudin tasa ce wannan ɗaya daga cikin zantuttukan malamai kenan idan dukiya ta haramun ce sai ka shiga kasuwanci da ita kuma sai aka samu riba ina hukuncin wannan ribar da aka samu jagororin mazhaban malikiya sun tafi akan cewa wato kuma shine abinda aka nassanta a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd a mujalladi na biyu shafi na 241 abinda malikiya suka tafi akai da shafi'iyya su kuma shafi'iya kamar yadda ya zo wato kamar yadda yake nassi ne na shafi'iya a cikin ainihin wato littafin a littafin rawdatu dalibin wa umdatul muftin na al-imam an-nawawi a mujalladi na hudu shafi na 211 da kuma al-qadi abu yusuf da al-imam zufar cikin hanafiya kamar yadda shine abin da aka nassanta a mazhabin hanafiya cikin cikin littafin tufatul fuqaha na al-faqih as-samarkandi al-hanafi a mujalladin sa na uku shafi na 113 duk sun tafi wayannan manyan malamai da muka faɗa da littafan nan sun tafi akan cewa annar ribha tabaqul lil juhud al-mabzul la li ra's al-mal idan mutun ya saci kuɗi ko ya kwata ko ya karbi hanci da rashawa sai ya juya kuɗin to ribar da aka samu tana bin wanda ya wahala ne waye yayi wahalar wanda ya kwata waye yayi wahalar wanda ya sata waye yayi wahalar wanda ya karɓi cin hanci da rashawa shi yayi wahala ya juya ta suka ce to riba ta sace wannan shine ra'ayin malikiya shafi'iyya da kuma hanafiya daga nan ne suka ce yakunin ribuhun nashi an istithmaril malil haram mamlukan lil akhazi wa laysa li rabbil mal suka ce don haka ribar da aka samu daga wannan kuɗi na haram ko na sata ko na kwace ko na ainihin wato cin hanci da rashawa to wannan ribar da aka samu mallaka ce ta wanda ya kwaci kuɗin ko ya karɓi ko ya saci kuɗin ko kuma ya karɓi cin hancin ba na rabbul mal ba na mai kuɗin bane kaji wannan mazhabi ne ma wanda suka ce shi mai kuɗin ko kwandalama ba za a bashi ba ribar duk da aka samu ta shi wanda ya juya kuɗin ce الشربيني الخطيب yana cewa lawitta jaral gasibu inda za a samu algasibu mai kwace wanda ya kwaci kuɗi algasibu filmal inda lawitta jaral gasibu filmalil magaso inda wanda ya kwace zai yi kasuwanci da dukiyar da ya kwata farribuhu lahu ribarsa ce fil azhar cikin zance mafi bayyana wannan ribar da aka samu ba magana 50-50 tasa ce intaha ka koma ka duba mugunil muhtaj sunan littafi ne mugunil muhtaj a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sittin da uku ka koma kuma ka duba almausu'atul fiqhiyya alkuwaitiyya kuma sannan ware da zalika an umar fi qissati ibnihi lamma akhadha malan min baitul mal wannan ka koma cikin muwadda ya zo daga sayyidina umar game da kissar ɗansa da ya ɗauki kuɗi a cikin lalitar gwamnati fastashara anhu fi zalika sayyidina umar sai ya nemi shawarar sahabbai akan haka dan da zai kwace dukiyar aka ce a'a to shi ma ka koma cikin muwatsa za ka ga a cikin hadisi na 1396 za ga hadhal qawlu yatamasha ma maqasid shari'a suka ce ai to ai wannan kaulin ma na cewa abin da ya juya shi za a ba suka ce wannan kaulin shine ma yake tafiya da manufofin shari'ar musulunci fi targibin nasu fi tauba wajen kwadaitar da mutane su tuba yanzu in ka ce mutum ya saci kuɗi ya ya kai shekara goma da kuɗin a hannunsa ko na gwamnati ko na ainihin wato wasu ɗaiɗaikun mutane ya juya su sun zama kuɗaɗe masu yawa yanzu ya zo yana so ya tuba sai ka ce sai ya mayar da uwar kuɗin har da din ribar gaba ɗaya amma ninka ka ba da ka sauƙaƙa a tuba ko kuma ka hana a tuba ita kuma shari'ar musulunci tana son a tuba ne yanzu ka zo ka ce sai ya dawo da duk abin da ya sata kuma duk abin da ya jujjuya din nan sai ya dawo da shi to wannan baka kwadaitar da shi ya tuba ba to kaga kenan sai suka ce wannan kaulin ma na wayannan malaman da suka ce abin da ya juya tunda yanzu Allah ya kawo masa shari'a tuba zai yi na farko ya tuba laifin da ya at-taubatu hadumu ma qablaha tuba yana ruguje abin da ya gabace ta ɗaya kenan ya kuma yi raddul mazalim abin da ya sata ya mayarwa wanda ya sata a wajensa sannan shi kuma wahalar da ya da kuma tiritiri da jujjuya kuɗin da ya ta yi to shi kuma riba ta sace wannan zai fi kwaɗaitar da waɗanda suke da irin wannan laifukan su tuba a ce musu su mai da ainihin ya saci miliyan ɗari a kuɗin gwamnati yanzu sun zama wajen tiriliyan uku ka ce masa sai ya mai da tiriliyan uku kai in ba karfin imani ba ne ba zamanin sabai ba ka gaya min waye zai mai da su duka amma sai ka ce miliyan 100 ya sata ya samu wannan account din na gwamnati ya yi transfer ya mai musu da miliyan 100 su ina fata an gane wannan kauli ne daga cikin akawal na malamai ka duba cikin kitabul i'lam bi ahkamil malil haram na mansur abdulhamid an-najjar to a ƙarshe hukuncin wanda ya saci kudin gwamnati ko kuma ya saci kudin wasu ɗaiɗaikun mutane ko ya kwata kuma ya juya kudin to ina hukuncin wannan ribar a dunkule malamai sun tattauna akan wannan matsala zuwa zantuttuka guda biyar wanda da na so a ce ɗan uwa yana nan ɗaya daga cikin akawal ɗin na faɗa ma muka yi ta tsalle da shi ƙauli na farko ƙaulin malaman da suka ce ya tasaddaku bin rabihi suka ce ai gaba ɗaya riban nan sadaka zai da ita farribuhu laysa lil gasib wala al maghsub min wannan riba ba ta kowa bace a cikin su ribar da aka samu da kuɗin haram to ribar a wannan ƙaulin ribar ba ta wanda ya saci kudin ko ya kwata bace ba kuma ta wanda aka kwaci kudinsa ko aka saci kudin bane duk da cewa wannan kauli ne da bashi da madogara amma kauli ne da wasu malaman sun bada fatawa da shi kaman Abu Hanifa kaman Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani kaman wasu daga cikin Hanabila wannan shine ra'ayinsu idan mutum ya saci kudi ko ya kwata sai ya juya kudin aka samu riba sai kuma zai tuba to in ya tuba asalin kudin ya mayarwa mai shi ribar da aka samu ba tasa bace ba ta mai asalin kudin bace sai ya sadaukar da ita kuma suka ce sadaukarwa ba wai lada zai samu ba kawai sadarkowa ce ta takhallusi ya zamanto shi dai yayi furi kauli na biyu suka ce arribhu lil gasibi suka ce sam riba ta wanda ya kwaci kudi ne ko ya sata suka ce wannan kudin ya saci miliyan 100 ya juya su sun zama miliyan dubu to wannan miliyan ɗarin ita kaɗai zai dawo wa mai ita in ya tuba amma ragowar suka ce nasa ne suka ce saboda mai suka ce shi ya wahala shi domin da garin wahalar ya juya kuɗin narkewa kuɗin ya yi miliyan ɗarin nan da ya sata sai ta narke garin juyawa Allah ya cire albarka gaba ɗaya sai ta narke to ko ya tuba in ba mai kuɗin ne ya yafe mun ban miliyan ɗarin nan tana kansa to in har irin wannan nauyi yana kansa in kuɗi ya samu matsala to ya kuma kuɗi ya hauhawa za a ce ba nasa bane ko ana fuskanta to wannan ra'ayin suka ce li'annal gasiba magana da na faɗa kenan suka ce domin wanda ya kwaci kuɗin ko ya sata zaminul litalafi shi zai ɗauki nauyin biyan kuɗin inda in salwanta suka yi wannan shine ra'ayin Abu Yusuf shine ra'ayin Malik Imam Malik shine ra'ayin Al-Layth bin Sa'ad shine ra'ayin Imam Shafi'i a sabuwar fatawarsa domin Imam Shafi'i yana da fatawoyi guda biyu zamu ji ɗayar a can gaba amma wannan sabuwar fatawarsa wanda yayi daga baya ko ta ƙarshe ita ce shi ma yana tare da irin su Imam Malik da Al-Layth cewa ainihin wato wannan dukiya ta wanda ya kwata ce riba kenan ko kauli na uku malamai wasu malaman suka ce ya tiba'u ra'asal mal suka ce ai din ribar da ya samu zai hada ne da uwar kudin da ya sata ya bawa wanda aka saci kudin sa nasa ne duka to shine ra'ayin da malam yake kai na fata an gane da yana da shine ra'ayin da yake kai shi ma ba kuskure ya ba akwai malaman da suka tafi akan kaulin su akan kaulin sa cewa gaba ɗaya da kudin satar da ribar da kudin satar ya kawo duk za a bayar da su ne ga shi wanda aka saci kudinsa ko aka kwata an gane ko suka ce li'annahu sababu nama'ihi domin ba dan da dukiyarsa ba ya za a samu ribar haka shine mai kudi da haka shi za a ba riba wannan shine wato fatawar Imam Shafi'i ta farko wato wato qaulihil qadim kenan kuma wannan shine ra'ayin Hanabila kuma wata ruwaya ce daga Hanafiya kauli na hudu a gurguje an ce lokaci ya kusa a tafsil akwai malaman da suka ce a sai an yi bayani fashin baki za yi to su wa'annan masu ra'ayin nan na hudu suka ce a ba za a ce a bawa wanda ya kwaci kudi riba duka ba ba za a ce a bawa wanda aka kwaci kudinsa ko aka sata riba duka ba ya za a yi suka ce to sai an tsaya an duba to shi kuma wannan kaulin nasu sai ya zama yana da reshe guda biyu reshen farko kuma dukkanin wannan wannan kaulin na hudu duk almajirai ne cikin malikiya domin ibn habib ne da as-sahnun an gane ko sai suka ce za a duba bainal mu'sir wal musir shi wanda aka saci kudinsa da wanda ya saci kudin sai a duba waye wujiga wujiga a cikin damuwa idan wanda aka sace kudinsa tun da aka kwace kudin ya shiga cikin wani hali a to yanzu da uwar kudin da riba shi za a ba kayansa idan aka duba ga a washar da shi shi wannan ma gaba ta kai shi ya ma samu tallafi da waye dai ya ma ci gaba ma ya wuce da sai aka lura cewa yanzu shi wannan wanda ya juya kudin wanda ya saci kudin ko ya kwata shi kuma aka ce ya mayar shi kuma zai shiga ni yasu akwai yiwuwar ma ya fasa tuban ya koma gidan jiya to shine sai suka ce to shi kuma anan sai ya mayar da uwar kudin ya rike ribar dan shi ma ya ci gaba da rayuwa wannan shine ra'ayin ibn habib da sahnun sai tafsilin su na biyu suka ce idza kana sahibul mal idan shi ainihin mai kudin sayutajiru bihi ya ware kudin nan kasuwanci da yake so ya da kudin sa sai wannan barawan yazo ya sace ko dan fashin sai ya tare shi ya karbe wa attalahu al-gasibu an tijara dalilin haka ne yasa ma tunda aka kwace kudin ko aka sace wanda ya kwace kudin shikenan ya balbaltar masa da kasuwanci shikenan kasuwancin sai ya lalace to sai a duba haka ne aula idan haka ne to nan ma ya kamata a jajanta masa a jimanta masa a tausaya masa sai a hada masa kudin sa duka idan kuma ba haka bane to shi ma kuma ba za a dauki kudin gaba ɗaya na riba a bashi ba kun ga wannan kaulin na hudu su sun ce a za a tsaya a duba halin wanda ya kwaci kudin da halin wanda aka kwatarwa kudi kauli na ƙarshe kaulin malaman da suka ce yutaqassamur ribuhu gaskiya riban nan raba ta za a yi ma sahibil mal tare da shi mai asalin kudin an gane ko kaulin da na faɗa kenan satin da ya wuce kaulin malaman da suka ce rabawa za a yi ya saci miliyan 100 sun koma 200 to yanzu sai ya mayar wa mai asalin kuɗin 150 shi kuma ya rike miliyan 50 wannan kuma shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ra'ayin Ibn al-Qayyim kuma shine maganar da ake jingina ta zuwa ga Imam Ahmad bin Hanbal wallahu ta'ala a'lam an bayyanta ko Allah ya sa dan uwa ya dan saurari karatun ya ji mai yiwa za a dan dan abin da ya dan daure masa kai insha Allah na san za a samu abin nan kaulin sa shi ma akwai malaman da suka tafi akan kaulin sa ni ma kauli na akwai malaman da suka tafi akan kaulin insha Allah Na'am. Wa alaikum salam. Kamar yaya? Yawwa karɓo wani abu. Saboda aka ce duka za a karɓe, to kaga kila akwai damuwa. A'a, shi ya jawo kansa daban yanzu ai ka gane duk lokacin da matsala ta faru. kan ta faru sai a tsaurara yanzu da misali karatu muke na ka a saci kuɗi to za ka ji ba wata ƙofa da za a bari na mutum ya yi sata akwai bambanci tsakanin laifi kan a yi shi da kuma bayan ya riga an yi shi yanzu wanda ya riga ya yi laifin yana neman mafita dole a bashi mafita yawwa mafita yake nema to ana bashi mafita wanda bai ba to sai a zafafa don kai ehem wanda ku shedan ya riga ya rinjaye shi ya shiga shi za ga fatawa dole ana kallon yanayi ba ko da yaushe zaka iya kallon mutane biyu ka ba su fatawa daban-daban yana cikin fiqhun fatawa so saboda kaga yanzu shi wancan ya riga ya diba to amma kaga in ka zo maganar gululi da waye ta kudin gwamnati da waye kaga zaka yi tsanani ka nuna cewa haramun ne mutum zai je ranar tashin alkiyama da yanda kowa zai ji kyama da tsoron ya kusanci kudin balle ya taba to amma sai wani ya zo shi fa ya riga ya handama yanzu kuma ya zo yana neman mafita to duk mafitar da tafiya tsauri ba lalle ya ɗauka ba yau wato shi ne ƙila yanzu su ma gwamnatin sai a ɗan yi wannan bagenin ɗin da ka faɗa a ce to yanzu ya saci miliyan ɗari to shi kenan yanzu yadda za a yi ɗauki talatin a ciki ko arba'in ya dawo gwamnati da arba'in sittin ko yawa a bashi yanda zai zai rayu to kaga shine asalin karatun mu cewa koda wata sana'a ta haram mutum yake sai ya gano haram ne ba zai lalata sana'ar duka ba shi kuma ya koma kallon alan nasu ya koma ya dinga bara sai ya dauki gwargwado a cikin daidai da ce ga kazabar dukiya ce amma a ciki zai ɗebi iya abin da zai ci gaba da rike shi na rayuwa da iyalinsa rago kuma sai ya sadaukar da shi da ba ta an gane matsalar ta tana da dan nam nam to lokaci yayi to an ce za a abin nan to shikenan insha Allah sai ai tambaya daga baya to insha Allah na'am to bari to insha Allah za mu takaita anan masu recording suna ta samu gintse darasin anan so yin su tambayoyin sai su biyo baya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik